لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكثابا a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gome rahimahullahu ta'ala da ke birnin Azare a jihar Bauchi Najeriya littafin da muke karantawa Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ سفي الرحمن المبارك طولي يربط رحمه الله تعالى أيوضا متقبا لغا عند مكتايا za mu tashi a darasi na talatin da shida haka ne ko? darasi na talatin da shida na bina'ul ka'aba وقضية التحكيم بناء الكعبة وقضية التحكيم جنا أينهن أكن كعبة دكما قضية أينهن التحكيم shine wani hukunci ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yayi hukuncin ya warware matsala a tsakanin kabilun ƙuraikawa da suke rike da ɗakin kaba wajen ajiye hajarul aswa ba domin Allah ya kaddara annabi ya warware wannan matsala ba to da za su iya yaƙi a tsakanin su uwa ɗaya uba ɗaya akan kankanin dalili kuma warware wannan matsala shi ya nuna cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake da shekara 35 a duniya wato shi ma yana cikin manyan makka yana cikin dattawan makka yana cikin mutane masu daraja da martaba waɗanda aka amince da su wajen warware muhimman al'amura masu sarkakiya wannan ko duk matsayin shimfiɗa ce kasancewansa annabi ne manzo da zai zo nan gaba domin saboda sabunta ginin ɗakin kaba da wannan hukuncin da annabi ya yi tsakaninsa da aiko shi annabi ko manzo shekaru biyar ne kadar saboda haka idan wani abu ya faru a tsakanin mutane ya ɗauki hankalin dattawa an gagara warware wannan abin kwatsam sai wani ya zo tilo shi kadansa sai aka ce yayi shi kadai ya warware koma yayi magana ta kare to fa wannan yana da taimakawa wajen bazuwan sunan wannan bawan Allah waɗanda da ba su san shi ba za su ce wane ne shi menene wato suwaye iyayensa waɗansu irin halaye yake da su to wannan shimfiɗa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda zamu gani wa kamsin wa 30 sana min maulidihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi yake da shekara talatin da biyar qamat quraishun bi bina'il kaaba quraishawa sai suka ce za su gina ɗakin kaaba za su sabunta ginin ɗakin kaaba akwai dalili akwai dalilin da yasa za su sabunta ginin ɗakin kaaba wa zalika dalili kuwa shine li'anna al-ka'bata kanat raddu ma wato ɗakin kaba ta kasance wato duwatsu ne akwai nan su duwatsun da ake za a su duwatsu ne ba duwatsu masu karfi ba to da su ne aka jajjera aka jajjera aka gina dakin kaba saboda haka ya zamo kaman all fashion eh ginin ba ginin ya zamo kaman tsohon yayi eh shine rad wato ratma ratman sune asukur kenan ko da yake na sukuran izama manya-manyan duwatsu waɗanda za a ɗauko su a jajjera su a jajjera su kamar yadda wani lokaci muna ganin ɗakunan da ake gina su da duwatsu eh, ana samun dakunan da waɗanda aka gina su da duwatsu yanzu hadili kaga haka eh, ni a ƙauyen mu na tashi na samu dispensary da duwatsu aka gina dispensary sannan kuma ina tsammanin ko kotu ne ko ofis ɗin hakimi ne shi ma da duwatsu aka gina a wancan lokaci wancan zamani ina kyautar zaton zamanin su sardauna ne rahimahullahu ta'ala ko rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala to wannan gini na ɗakin kaba da duwatsu aka yi faukal ka'ama wato kaman tsawon mutum haka eh shine faukal ka'ama tsawon mutum amma ya dan wuce shi kana wanda in ka leka kun kana son ka ga abin da ke ciki sai ka leka sai ka yi ɗagyalgyal in ji yara shi ne faukal kama irtifa'uha wato ɗaguwan ɗakin kaba a wancan lokaci tis'atu azru'in kaman zira'i tara ne kaman mita tara kenan min ahadi isma'ila alaihi salam tun zamanin annabi isma'il kun san dama annabi ibrahim shi ya sabunta ginin ɗakin kaba tare da ɗansa annabi Ismail. To walan suna ganin ainihin ginin annabi Ibrahim ne Quraishawa suka ainihin inganta. Wasu kuma suna ganin bayan annabi Ibrahim ya gina an ta samun matsaloli da yake gini ne ana gyara shi yau da gobe karke dai Quraishawa suka yi ittifaki bari su rusa ginin ɗakin Kaaba su sake ainihin sabunta shi. Malam yakullaha saqafun a lokacin da ɗakin Kaaba babu rufe. ai ko masallacin annabi da aka gina babu rufi rufin rana ne in an yi ruwa da yawa waje jikewa yake yi amma haka sahabbai suke fitowa su yi sallah ko da na asuba ne ko bayan an yi ruwa bainal ma'i wa tsayin tsakanin ruwa da tabo mu yanzu duk inda yake yoyo a masallaci zai ga kowa yana kaucewa eh kowa yana kaucewa mai yawa bai wuce ka sa farar riga ce wata ku taro haka yadin bai wuce naira dubu talatin ba bai ma kai dubu talatin ba bai dubu uku ko ko dubu biyu da ɗari biyar ta gani in shadda ce kuma ba lafiya ya shadda ba ta wuce dubu uku da ɗari takwas ba ko dubu duk da kasancewa musulunci yana son tsafta in ka je masallacin da ba sa kulawa da masallacin su kaga ba za ka ce za ka bata kayan ka ba saboda musulunci yana son mutum ya kasance mai tsafta na'am kuma dadin dadawa fa saraka nafarun min al-nusuki sai aka samu waɗansu bangare ko wani bangare na yan faki da makami wato suka yi satan kanzaha tafkan ɗakin kaba suka sace allazi kana fi jawfiha wanda yana cikin dakin kaba wato mutane suna da wata al'ada eh ada duk wajen ibada za su je su jefa abin sadaka ko mu ma muna yin haka yanzu ba domin yan agaji suna dan tattarewa ba yadda aka sa wannan tebur mai fadi za ga wani yana zuwa sai ya dan turo dubu daya wani sai ya dan turo ɗari biyar wani sai ya dan ɗora ɗari biyu mun take mun samu masu tafsiran da kafin su gama tafsiri za ga an tara musu kudade akwai daman almajirinsa shi mai tafsiri da wanda zai tattara ko suna raba tsakanin mai tafsiri da mai jan magi wallahu alamu eh wallahu alamu amma yanzu mun ka zo ka tura haka kafan bayar sai mu ce a tattara a bada masallaci in mai kauri ne kuma zai ce usman ka je mini saboda abinda aka sa a gaba karantarwar ne aka sa a gaba mutum yana da abin yi ya sa yake son malamai su samu abin yi amma in ba ka da abin yi to abinda aka tattara ko kwamitin masallaci sun tattare sun tafi da ke to sai ka ce su dawo ba haka ba faɗa karatu eh a rinka rigima kenan tsakanin mai karatu da kwamitin masallaci za su ce ai za a yi aikin kaza za a yi aikin kaza ka ce a'a an zo an je homin sadaka ne na wani to mutane su suna da wannan al'ada kuma a wancan lokaci da ake ba da sadaka da masu ainihin takarro na ainihin ƙurba suna neman kusanci na ƙurba abin sadaka daman tun wanda ya ɗauki abin sadaka ya bayar yana son Allah ya saka masa ne ko ba ka ba ne to gumaka ma ake musu balle wuraren ibada tun nan ka ɗauki dubu ɗaya ko dubu biyar ka bayar za a bada liman ne ko za a bada na'ibi ko za a bada mai kiran sallah eh sai dai a ce za a inganta wani abu ta da kenan ladan ka za ka samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ma kwamitin masallaci suka yanke hukunci suka ce a'a mai gadi ya kamata a baki duk dai kai baka faɗi kasa warwas ba kana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tunda idan babu mai gadi ba mamaki masallacin lalacewa zai to da aka samu waɗannan alluto wa saraku kanzal kaaba suka sace taskan ɗakin kaaba inda ake jefa wannan kudin ana tarawa kawai suka sace abin su ba abin da ya dame su dama haka ne duk da kasancewa ɗakin kaaba ke bantaccen waje ne waje ne na musamman amma kun san jefe-jefe Allah ya karkatara a samu wani abu wanda kuma bai kamata ba. To kamar yadda aka samu waɗannan barayi suka yi sata, na'am, wa kana ma'a zalika ta'arraka kuma duk da haka lokacin ɗakin kafa ya bijiro, sun haka ce ta'arrada shine ya bijiro, duk da kasancewa mu da Hausa ba ma faɗin haka, amma su da Larabci suna faɗin haka. bitibariha asaran kadima idan an lura gini ne wanda yake da ɗanɗan gini tsoho lil awadi ya bijiro ga ainihin rushewa allati adahat bunyanaha wanda ta raunana gine-ginen ana duka ginin faduwa zai yi wasada'at juduranuha ko wasada'at juduranaha suka kekketa suka yayyaga katangan ɗakin kaba wato an samu crack kenan kaga kuma daman gini in kaga yayi crack to gini ya ɗauko lalacewa ne eh akwai matsala to abin da ya faru ga ɗakin kaba wa qabla bi isatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi khamsi sinina kafin a aiko annabi da shekaru biyar jarafa makkata failun arif sai wani ruwa gagarumi ya kwararo maka shi ne jarafa makka ta failun arif wani gagarumin ruwa hanyar ruwa ya zo ya malalo makka in hadara ilal baitul haram sai da ya dangana har zuwa ga ɗaki mai daraja fa aushakat alkabatu minhu alal ihyar sai da kaba ta yi kusan rushewa saboda mai saboda ruwan ya zo ya zaizaye ko ina فاضطر قريش إلى تجديد بنائها sai Qurayshawa suka bukaci su jaddada ginin ɗakin Kaba hirsan ala makanatiha domin kwaɗayi na girmama matsayin ɗakin Kaba wa tafaku sai dai sun yi ittifaqi ala Allah yuqilu fi fi bina'iha illa tayyiba ba za su sa kudin haramun a ginin ɗakin Kaba ba sun yi ittifaki ba za su sa wani kuɗi ba sai kuɗin da yake tayyiban mai tsarki ne inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karban abu sai wanda yake mai tsarki kamar yadda hadisi ya ambata kuma hadisin Abu Hurairah annabi yake man tasaddaqa bi idni tamratin min qatbin tayyib duk wanda ya sadaka da kudin da ya samu hanyar halal amma bai da tamratin ana nufin mudu mudu na dabino saboda su da suna yin haka mudu ɗaya ko mudu biyu haka ko rabin mudu na dabino yanzu kuma za a ce mudun masara guda ɗaya ko biyu ko kuma mudun garin kwaki ko rabin mudu na garin kwaki ko na shinkafa tunda su a wancan lokaci suna trade by barter ne tunda babu kudi sai dai a yanzu ana fassarawa da duk abin da za ka bayar to ka bayar da wanda yake mai tsarki na halal a cikin hadisin aka ce Allah baya karɓa sai wanda yake na halal to wanda ya saci kuɗi fa ko dukiyan haramun ne a hannunsa ya dauka ya bayar mutumin da yake mu'amala da bankin da suke da intanet wanda suna ba da bashi da ruwa kuma suna harka da kamfanonin giya da na tata yi kuma yana da miliyoyi a wajen ya ajiye ya samu riba karshen wata ya ajiye miliyan goma an ce ga miliyan guda ko miliyan biyu haka kawai riba ne da aka samu kaga babu dogon bincike don yana iya yiwuwa kamfanin taba ne aka yi hada-hada aka ba su baki da ruwa ko kamfanin giya su ne suka samar da wannan riba har ya samu miliyan guda so miliyan gudan nan zai ɗauka ya sadaka ko kyauta ko kuma zai ce tun da haramun ne wane ne ya fi sauki idan ya ce ya ce riba ubangiji ta'ala ya fada allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas na'am ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ko kuma sadaka zai yi da wannan interest din ko kuma kyauta alhali kuma inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ga mutanen jahiliya mutanen jahiliya ma sun yi kaware suka yi ittifaki inda ginin ɗakin kaba ne to ba za a sa haramun a ciki ba kuma shawarin nan fa sun yi ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane tunda lokacin ma ba aiko ta annabi ko manzo ba kuma daman baya daga cikin manyan mashawartansu ko na warware rikici din matsala ne aka samu su da kansu suka kawo hanya da za a warware sai Allah ya sa annabi ya biyo hanya eh wa ma qadarullaha haka kadarihi eh indigardi duk da yace ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba shi da ma kadarullah haka kadari wani abun ya faru haka nan kawai sai tsebo aya eh akwai inda ayan takan gwada fasaran haka ne akwai kuma inda kawai gardi ya yi kokari ne ko ya yi karambaji to abinda dai malamai da yawa suke fada sai dai mutum ya yi kyauta da shi ko ya sadakan ya fi masa sauki akan ya ci za ka bar wa bankin ne ka dada karfafa ku ba sai ka fitar da naira miliyan daya din nan in ka fitar da naira miliyan daya to sai ka zo ka bayar ko a dunkule amma kun san waɗansu masu kuɗi abin da suke yi bayan ya fitar da miliyan ɗaya sai ce a ajiye tun lokacin da ba ke suka zo ko wani abu a dinga ɗaukawa ana ba su a ciki to ai gara ka ware ma a cikin kuɗin zakka yau akwai masu haka ya fitar da zakka da yawa sai ya fitar da miliyan biyu sai ya ce ka ajiye duran da aka yi bako za a baki abinci a ciki za a yi kaza kaza to wannan ba matsala ba ne sai dai ran da duk aka yi bakon ka na alfarma aka masa abinci aka masa komai sai ka kai masa ziyara daman kai baka bi gida ba baka ci abinci ba da abincin da aka yi da kuɗin zakkan da ka bayar sai ya ce hato bismillah duk da dai na san kai kayi ko sai da shi ba kuwa bai san da kudin menene aka yi masa abinci ba ya ce maka bismillah sai ka zauna kana dai abinci to za ka biya wannan ranar takin kiyama domin duk abin da ka bayar na zakkanka ko na sadaka ba a son ya dawo wajenka in kuwa ya dawo wajenka tamkar kare ne ya amai ya lashe masa domin nan yi karin bayani a nan ne saboda munin haramun amma mu yanzu muna wani zamani ba ruwan mu amin halalin amin harami ko ta ina inda ya zo to karba za mu yi ko babu bambanci tsakanin da malaman da almajiran da kowa da babu wani bambanci tun da yanzu ne ka bani miliyan da karba zan yi zai yi shuru sai inda ka samu ya rage na kan kaje lahira kai bayani Allah kyauta. Na, to bari ku ji wani ɓangare na tushen haram. fala yudkhiluna fiha mahrabatin ba za su shigar da kudin ainihin karuwa ba eh wani zai gina gidan haya in ya gina gidan haya zai sa karuwai ko shaguna zai sa karuwai wanda karuwanci suke suna zinace zinace ko zai gina hotel eh ya ba da dama a ta iskanci ana biya eh to kaga wannan kudin kudin haramun ne sai sa waɗanda suke da dukiya da yawa suna da hanyoyin samu da yawa sai sun yi takafan ba sai an yi takafan ba maharba zai yi a zamanin jahiliya sukan yi haka su gina gidaje ina waɗanda suke gina gidaje da ɗakunan karuwai a tashoshi a da wallahi akwai sauran irin waɗannan tsofin su rike yi sigifari dari bisa dari in dai ba su mutu ba. Eh, kun akwai waɗanda da abin da suke kenan. Gidajen karuwai an san karuwai ne su gina su inganta su sa su a ciki. Ana tara musu kudin su kuma suna amfani da kudin. Saboda haka baba tsoho in ka yi haka da sauran ranka rike istighfari. Idan kuma abokanka ne waɗanda suka yi gaba to kana iya yin musu addu'a domin addu'a tana amfanar da su za ta amfane su dama abu guda biyu za su amfani mutum bayan ya mutu na farko addu'a wannan kowa da kowa kuma kowa ya yi in ne mutumin kirki ne Allah ya karba na biyu kuma sai maganar sadaka sadaka ko ba za ta yi amfani ba wani ya yi sadaka ma wani sai idan akwai dangantaka mai karfi a tsakaninku kamar aba'ukum wa abana'ukum la tadharuna ayyuhum aqrabu lakum naqa kamar yadda Allah ya ambata wala bai ariban haka ma ciniki riba eh mafiya yawa suna ciniki riba ne a wancan lokaci wajen ba da baki a baka baki baka da karfi na naira dubu goma ka dawo da naira dubu goma sha to abinda aka kara din riba ne wala mazlama ko wala mazlamata ahadin minan na ko zaluntar da aka yi ma wani eh muna bayani ko kwanakin baya ko da ke zalunci iri daban-daban ne kaga mutumin da zai zo ya saci makin din mutane ya saci wayan mutane ko ya saci kudin mutane wannan ma zalunci ne zalunci ne haka mutumin da yake da karfi ya mamaye filayen mutane a bakin hanya wanda zai sayar ya karbi kudin ko ya kwace gidajen mutane karfi da yaji shi ma wannan zalunci ne zalun nan da yawa saboda haka suka ce duk kuɗin da yake akwai alaman haramun a cikinsa to kar a kawo gudumawa wajen gina dakin kawa duk da mutanen jahiliya ne wa kanu yahabuna hadum a haka ne ko sai duk da mutanen jahiliya ne amma sai da kai ta kafan ba dun kuɗin da suka tara gudumawan da suka tara bai kai ya gina dakin kafan ba gaba daya wannan ka'idan da suka sa din in kiyaye saboda haka mutumin da yake mu'amala da riba tunda so a wajen su riba ba haramun bane mutumin da yake mu'amala da riba sai ya ce wannan dukiyar da na kawo halak malak ne sai ya ba da gudumawa ciki da haka ban waɗansu ma'aikata ne muka zauna tare da su naka zo ana neman taimako za a je wa'azi ko za a yi wani abin nan aiki sai wani ya ce ku bari a bani albashi na ya ce na fi kuwa da albashi na kaga ba sai ya zai yana tone tone ba eh ba sai an zai yana tone tone ba ya fi kuwa da albashinsa amma albashin ma'aikacin Najeriya ma anya babu wani takke takke a kai albashin ma eh tunda malamin makaranta ne zai je zauna a gindin mishiya yana rike da bulala ba zai je makarantar ba sai karfe tara yana rike da bulala ya faɗi ɗan wannan ya faɗi ɗan wannan saboda kawai hannunsa yana kai kai ga lefan ɗinsa ya wuce minti talatin ake ko ko minti arba'in ne eh zai zo ya wuce sau nawa bai shiga ya koyarwa ba ko ya shiga ya zauna a kan benci kawai ya kama tadi da labarai eh bai koya muku abin da ya kamata ba mu da mun yi wani malamin makaranta ya fito daga titi da zafin kansa ya zo ya jibga mana aiki ya jibga mana aiki yana rike da bulalansa in ya rike ka ya rinka daka ka wata rana kuma sai ya zo babu bulala babu takaddar sai ya zo na ya ce kawai a yi taɗi a yi ta taɗi da lokacin da yake mana taɗi yake wasa muna kusa da shi muna ƙaunansa amma lokacin da ya zo wajen tsanani ba da karatu kuma haushinsa muke ji kowa tsoro yake ji ana samun haka wanda zai zai ta takurawa ya ta takurawa ta rana kuma sai ya daga kafa amma wanda zai zo kullum a lalace wani ma an ɗauke shi koyarwa wallahi takaddansa bai ci takaddansa ba takaddansa ta ce ko certificate din wani ne to yanzu tsakani da Allah certificate din wani ko da takaddan wani ya je an baki aiki albashin da yake karba halal ne ko wani ɗanka ya rasu a haɗa kai da kai ka ce ga ƙaninsa ya maye gurbin a ci gaba ai ba daidai ba ne tunda idan bincike ya yi bincike komai da takunka in dai akwai hannunka a ciki za a ce ai ba ka kyauta ba ba daidai ba ne to kaga albashin ma akwai matsala to Allah ya sa mu dace na sannan ta wannan bangare kuma wa kanu ya habuna halmaha suna jin tsoron rusa ɗakin kaba suka rasa yadda za su yi saboda me saboda kun ga ƙuraisha wannan duk da kasancewa sun sake hanya daga kan addinin annabi ibrahim alaihi salam amma duk da haka suna girmama ɗakin kaba fiye da kima fiye da yadda kake tsammani to da aka zo aka yi bayan an gama mutum an tara kuɗin da ya samu ana son a sabunta ɗakin kaba sai aka ce to wa zai fara rusawa wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan suka ce aje a sake tattaunawa saboda suna jin tsoron duk wanda ya taɓa ɗakin kafa to ba zai kwana lafiya ba ba zai kare lafiya ba a wata ruwaya aka ce an samu waɗansu masu ƙoƙari suka ce bari su zo su rusa sai maciji ya bayyana babban maciji amma ruwayan da ifa ce saboda haka duk wanda ya zo da diga to wannan macijiya za ta kai masa tsara amma in dai ba za ka balle wani abu a cikin ɗakin ka ba za ka rusa komai ba ba za ta taba ka ba to da suka je suka tattauna suka ce mu koma zuwa ga Allah kowannenmu idan ya zo ya ce ya Allah ba wai za mu lalata ɗakinka ba ne ba za mu rusa ɗakinka har abada ba ne mu fa gyara muke so mu yi ma nuridu illa al-islaha mastafa su kenan ko mastafa na eh za mu gyara ɗakin ne za mu inganta shi to shi ne aka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya batar da macijiyar kamar yadda suke ba da labari wai wata gunguwa ce da girmanta kawai ta zo tana shawagi tana shawagi kawai da ta sauko kafa kafa sai ta cafi macijiyar sai ta tafi da ita wannan ya gwada addu'a su ta ce kuma ko kai a yanzu kana iya jarrabawa haka ka jarraba haka don ka gane matsayinka a wajen Allah a goye tsakaninka da Ubangiji ya Allah in dai ba da matsala a wajenka ya Allah bukata ka zaɗin da ya Allah ka warware mun ita cikin sauki kadan Allah ya warware maka to sai ka zo ka da kinzawa don kar ka yi taɗi in ka yi mana taɗi za mu ce waliyin ƙarya ne don kuma kai kai sai Allah ya ki warware matsalan domin ba ja bakin da kai shuru kaga ba wanda ya sani ana yin haka har gobe ana yin haka kaman wani nau'in tawakkuli ne shi ma to shi ne da suka zo suka tattauna to sai aka samu wani daga cikin su sai ya ce to tunda Allah ya turo tsuntuwa wanda take da girma ta zo ta tafe wannan macijiya ta tafi da ita ya ce ni goben Allah ya kai mu ni zan fara rusawa shi ya kuduri aniyan haka ya ce tun da dama ai ba abin da mu muke nufi in uridu illa al-islaha ma wa ma tawfiqi illa billah yace gyara ne muke so mu yi shi ne aka ce wa shi gari aka zo aka taru shi kaɗansa ya ɗauko abin tsara ya zo ya sare ya sare ya sare ya sare da ya sassare sai ya ce to ya isa haka su kuma suka ce babu wanda zai zo ya sake tsara sai an kai wa shi gari za a samu 24 hours ba abin da ya same shi to za a zo a ci gaba da aiki kun ga wannan yana gwada sun ba da muhimmanci da martaba ga ɗakin Allah suna takatsantsan duk da kasancewa mutanen jahiliya na wa kanu yahabuna hadmaha saboda haka suna jin tsoron rusa ɗakin Kaaba fa kada biha al-Walid ibn al-Mughira al-Makhdumi sai aka samu ɗaya daga cikin manyan birnin Makka al-Walid ibn al-Mughira al-Makhdumi fa aka zalmi wala ya dauki diga wa qala yace Allahumma la nuridu illa alkhair yace ya Allah ka sani ba ma nufin komai sai alheri saboda haka ba za mu rusa ɗakin ne kwata kwata ba thumma hadamana hiya tarkunai sa'an na sai je rusa bangaren dungun ɗakin kaba a rukunai akwai rukunai al-yamaniyai kenan walamma lam yusibhu kai da suka ga ba abin da ya same shi wa gari to tabi'ahu nasu fil hadami fil yawm as mutane washe gari kawai sai gashi kowa ya ɗauko diga kowa ya ɗauko diga aka zo aka rufe tsohon ginin ɗakin safa wa kassasu li kulli qabilatin juz'an minha suka keɓance ga kowace kabila wani bangare na ɗakin kaba wanda za su gina wa jama'a kullu qabilatin hijara ala hijja kowace kabila ta tara duwatsun da za a sake gina ɗakin kaba da su wa aka zo ya nunaha suka fara gini wa tawallal bina'a wanda ya jagoranci ginin banna'u wani masanin gini ne rumi amma ba rume da kasar rumawa ba balarabe ba ne ismuhu baqum sunansa baqum walamma balaga al-bunyan mawdi al-hajar al-aswad yayin da gini ya kai daidai inda za a ajiye alhajarul aswad black stone wannan bakin dutsen da yake jikin ɗakin ƙaba ikhtalafu sai suka yi saɓani fi man yamtazu bi karafi waqihi fi makani wane ne zai keɓanta da ajiye wannan dutse a wurinsa wato kun ga kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya kunno musu fitina kuma Allah ya kawo fitinan ne bisa kaddara domin saboda ta wannan hanya ce matsayin manzon Allah zai ƙara bayyana kafin ma aiko shi shine suka yi ta sabani saboda su laraba suna da wani abu duk wani gagarumin abu wanda ya fice kowa yana son a ce shi kadai yayi wannan idan ya jagoranta ya samu wannan matsayi to ba shi kadai ba har kabilansa da danginsa duk an rinka yaba musu kenan har duniya ta tare musamman ma a ce mawakan laraba su sa a cikin waka ai shi kenan magana ta gari in kuma shi ne zai waka da kansa shi kenan ba mun karanta an tara bini kaddad ba ai mun karanta da ce yi kwabir ki man kai shahidal waqa'iqa annani aghshal waga wa in wa ifu indal magnami eh yace ni duk bala'in da za a yi wajen yaki zan jagoranta duk waje mai rikice zai shiga sai ce bayan an ci nasara in aka tara ganima sai ce to za a raba kuma bana nan ko ba za a raba da ni ba me yake nufi eh yana nufin iffa kamewa eh na to kowa yana son a ce shi ne yasa suka yi sabani wa samarra niza wannan jayayya ta ci gaba arba a layalin au khamsa na tsawon kwanaki hudu ko biyar aka dakata da ginin dakin kaba saboda wannan rikicin kaga ta wani waje sai ga wani dan kankanin abu ne eh a da ana ba mu labari ana ce bature idan ya gina babban gada sai ya rubuta sunansa bayan ya rubuta sunansa kuma sai ya fada a ciki ya mutu domin saboda a ringa haka ne ko da dai haka yake ba da labari eh amma yanzu yan kwangilan suna haka ina mabiya yan kwangilan yan kwangilan labanin ne eh amma da bature ke zai mutu akan abu saboda rubuta sunansa saboda ya suna to kwana hudu kwana biyar ana jayayya washtadda hatta kada yahulu ila harbin darusin abu fa ya tsanani har sai da ya kusan komawa yaƙi ya tsanani fi ardil harar a inda ɗakin kaba yake Allah ya kunno fitina amma saboda wata hikima illa anna aba umayya bin al-mughira al-makhzumi sai dai baban umayya bin al-mughira al-makhzumi sai daga cikin manyan su yace arrada alaihim an yuhaqqimu fi ma shajara bainahum yace wa gari jin mu taru bayan an taru kun ga da ta wani tunani da sai ya ce wanda ya fara rusan aikin kafan nan shi ya kamata a ce a bashi da ba amma ina tunda yanzu ka ai manya-manyan matsaloli sun riga sun mutu yanzu kowa yana neman martaba ne to ba za su bar wani kuma ya sake samun martaba ba yanzu wancan da ya fara ba ga shi sunan sa rubuta na ambatar ba to yi ba bai haka yake so saboda haka wannan bawan Allah sai ce mu bari sai washe gari da suka shigo duk manya yace su shigo bayan sun shigo sai ce to ni shawarin da nake bayarwa sai yanzu yadda muke zaune a nan dukanmu da muka shigo mu hakura abu na farko kenan abu na biyu ga babu abin kai ba ko bani kai ba babu bani kai ba wannan kofa din in kun yadda mu yi ittifaki duk wanda ya shigo daga ko ina yake ko dan wane ne ko dan wani gida ne ko wace kabila ce duk wanda ya shigo yanzu mu sanya masa shi zai yanke hukunci kawai in ya ce shi zai dora shi zai dora in ya ce wani ka dora magana ta kai suka ce sun yadda sai aka zo da ido tunda kun ga waɗanda suke waje ba san menene yake faruwa ba to ana cikin zura ido sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo yana da shekara 35 aka ce duk wajen sai suka yi kamar hatifu aka ce mutum ya yi hatifa kamar ihu kenan irin yara da wasu ce eh wani dan takara ya bayyana sai kai eh yana fitowa zai kama ihu to amma abin da suka ce suka ce hazal amin radina bil amin abin da dukkan su suka faɗa kenan suka ce wallahi hankalin su ya kwanta tunda amintacce ne mun yadda da amintacce duk kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai zama ne yake ciki ba eh yasa an kana bin diddigin karatu tsakani da Allah akwai gaibin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai sani ba gaibi na Allah maza Allah bai sani ba sai abin da Allah ya sanar da ke sai da ya karaso tukuna shi ya jana ce an yadda da wane an yadda da shi ai amintacce ne yadda to me yake faruwa aka ce ai rikicin hajarul aswad ne an yi istifaki ya ce duk wanda ya shigo ya fara shigowa shine kuma sai gashi ka shigo zai ta so shi kenan da ce a samo mayafi aka samo mayafi ya ɗora hajar aswad din amma saboda hikima sai ce ni kadai ba zan ɗora wannan ba tunda kun yarda duk hukuncin da na yanke kun yarda shike nan ku manya manyan kabilun quraishawa a garin nan guda goma sha biyu ne gida gida haula haula sha biyu ne haka ne to kowane haula su ba da wakili shi ne suka ba da wakilai guda goma sha biyu ya ce to ku zo mu haɗu da mu da ku yanzu kowa in ya koma shi ma ya je ya buga kirji ya ce haddashi aka yi wannan har da kabilan babu wani bambanci wannan shine tsarin shugabanci ba na mamaya da handama da babakere da zalunci da ƙetare iyaka ba da tsarin shugabanci Allah ya kyauta na'am da wannan na faɗa mana a takaice kenan sai mu karanta wajen a gurguje illa anna aba umayya bin al-mughira al-makhzumi sai dai abu umayya dan al-mughira al-makhzumi arada alaihim ya bijiro gare su an yuhaqqimu da su sanya ya yanke hukunci kima shajara bainahu cikin abin da yake ya rikice a tsakaninsu awwala dakhilin alaihim farkon wanda zai shigo min babil masjid wato a kofar masallaci kofar ainihin bani kai ba fartadauhu suka yarda da wannan shawara wa sha Allah sai kuwa Allah ya so an yakuna zalika wanda zai fara shigowa shine rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi Muhammad amma a lokacin bai zama annabi ba falamma ra'au lokacin da suka ganshi hata ku sai suka yi ihu suka yi kuwa suka ce hadal amin radinahu suka ce wannan amintacce ne mun yadda da shi al'amin ne ya ba in kana da suna alamin sai ka kiyaye tafin nan ina alamin na kusa to yau ya biya zauna a nesa eh ai sai mutum ya kokari ya kiyaye kana kullowa ce an yadda amma in kana da targade eh kana kullowa ne sai wallahi ba mu yadda ba ko mu yadda ba in ne irin su wani ne za su kullu wallahi gara mu mu dora to kaga wani sabon yaki za yi to shi yasa kullum ake son mutum ya yi kokari ya kiyaye mutuncinsa eh na'am to Allah ya kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi shigo kuma suka yi masa kirari suka faɗi abin da babu wanda ya mutu cewa kiɗin nan ba amintacce bane ne to kun ga wannan ya gwada nan gaba ma in ya zo yace ga sakon Allah to ko amince su karba yawwa maganan kenan suka ce haza muhammad suka ce wannan muhammad ne saboda haka magana ta kare falamman taha ilaihim lokacin da ya karaso wajen su wa akhbaruhu al-khabar suka baki labari tunda bai san me yake faruwa ba da labari ba'an shine sai ya nemi ainihin bayatu wa wada al-hajara wa ya ɗauki dutsen ya ajiye a tsakiyar mayafin wa talaba min ru'asa il qaba'il sai ya nema daga shugabannin kabilu al mutanabi'in waɗanda suke jayayya wato a kawo mutum ɗaya ɗaya an yunfiku jami'an bi asrati arida wato dukan su kowa ya zo ya kama gefe da gefe suka ba da mutum ɗaya ɗaya kowa ya zo ya kama gefe da gefe aka yi can gire gire aka kai wajen wa amarahum an yarfa'uhu ya musu umarni su daga hatta idza awsaluhu ila mawdi'i har sai sun kai shi wajen akazahu bi yadi annabi ya dauka da hannunsa fa wada'ahu fi makani ya dora alhajarul aswad a wajensa wa hadha kun wannan abin da ya faru hallun hasitun radiya bihi alqaw mawarwara ce cikin hikima wanda duk mutanen sun yarda to gagarin bayani wa kasurat bi quraishin an nafaqatu tayyiba lalle ya kasa ma Quraishawa tallafin da suka tara ko gudumawan da suka tara mai tsarki na halal wa akhraju min al-jihati shimaliya yasa suka fitar da bangaren arewa na hawan bin sittati azruyin ya kai jira'i shida eh in ka je hijiru Ismail ya kai jira'i shida daga nan zuwa nan haka ya kai jira'i shida sai dai wajen tsawonta ne yana ganin kaman ba zai kai shida ba tunda daga dungun ɗakin kaba ne zuwa dungun ɗakin kaba wa hiya allati tusamma bil hijr wal hatir shine ake karanta hijr isma'il al hatir wa rafa'u babaha min al ard suka dage kofan ɗakin kaba suka ce ba za a warke a ƙasa kowa ya je jikin ɗakin kaba ba zai yi ba sai suka da daga shi shi yasa kofan ɗakin kaba ba kaman kofan masallacin nan bane shi an dan daga shi sama za ku gani idan sun ba da izini a buɗe ma wani babba to sai an kawo abin hawa sai an kawo irin lada ko kuma wani step hakan nan ranka in ne ba tsalle za ka yi ba ina tsammanin mutum ya mika hannunsa ba dai zai wahala ya kama saboda son duk zai wahala ya iya rikewa kaga sun daga ɗakin sun daga kofan ɗakin kaba to tun wancan lokaci abin da suka yi ke sai Allah ya kula ha illa man aradu suka ce babu wanda zai shiga sai wanda suke so walamma balaga albina'u khamsata ashara zira'an da gini ya kai tsawon wato zira'i goma sha biyar tsakafuhu ala sittati amida sai suka yi masa rufe a bisa tilas shine amida tilas guda shida wa sarat alkaaba ba'da intihaiha sai kaaba ta koma bayan an gama wannan ginin za ta shakkalin murabba ta kariban kaman ainihin su kwaya ne eh amma ba daidai wa daida suke ba kaman su kwaya ne wato mai dunguhulu يبلغ ارتفاعه كم فتى عشر مترا لو انت زي كميتا قوم شابير ذرائن كنا وطول دلائه الذي فيه الحجر الأطوى وتدنبن دلائكن كعبة يكي فنقل الحجر الأطوى يكي والمقابل لا da wanda yake fuskantarsa wato akara amsa wato ya kai mita goma kun ga tsawon ma ba ɗaya ba ne akwai inda ya yi tsawo wani waje ya kasa نعم والحجر موضوع على ارتفاع كما الحجر الأسود أن أورا شنة أبسا واتو ارتفاع يا أن تبوك أن ميتا أيا لدبو همسن من أرضية المطاف دقا إندا كي دواسي سيسا idan ka je ba wai za ga hajarul aswad a ƙasa yake ba yana manne ne da jikin dakin kafa wa dina alladhi fihi al-bab daidai inda kofan ɗakin kafa yake kuma wal muqabilu lahu da wanda yake ɗaya ɓangaren shi kuma wato isna ashara mitra mita goma sha biyu wa babuha ala irtifa'i mitrain min al ard kofan ɗakin kafa sun ɗaga shi ya kai mita biyu wa yuhitu biha min al kharij qutbatun min al bina'i halaha sai dai a ƙasa abin da yake kewaye da ɗakin kaba shine za ga kamar tudun kasa an ɗaure ɗakin kaba wannan duk wanda ya san yadda ake gina ɗaki na shafin kwabo ko kuma in mutum ya ga ruwa zai zai zai masa gini akwai irin yadda ake ɗan ɗaga wani abin nan a ɗaure gini da shi to shine abin da yake faɗa mana to wannan duk bayanin su sun kawo ne domin su inganta ɗakin kaba amma ba aya bace ba hadisi bane nan an ba ku dama duk abin da zai inganta abu shi kenan kamar tufafinka ne kamar gina gidanka ne da sauransu mutane ko za su gina matsalaci wajen ibada sai a ce sai kun yi design iri kaza ko ya abin da yake kawai musulunci ya yarda da shi duk abin da zai inganta shi kusa a ciki duk abin da zai kawo ado da kawa ko kuma ba a so dalilin da yasa ba a so rubutu a masallaci ko namu da suka zo aka ce an ji an ɗauko masu calligrapher za su yi rubutu su sun kware wajen rubutu ana son duk cikin masallaci za a rubuce da ayoyin qur'ani ko suratul kafi ne yake sa ko suratul maryam ne ko annal masajida lillahi ne da sauransu muka ce a gaba da haka sai naga mutanen kawai suna jin haushi na bata musu budget eh tun da an dauko su aikin kwangila za su nace sai dai su mana dan adon ba dan yi dan ado dan dama dama yadda in ba kauye ya zo ba zai mai da hankalin sa wajen kallon adon bai ba sallah dama abin da ake gudu kenan annabi ya fala karara a cikin hadisi ba a mu umurni da in kawata masallaci ba da kawa abubuwan ado ana kawata masallaci ne da karantarwa ana kawata masallaci ne da ayyukan ibada da wani lokaci da injiniyoyin da su waɗanda suke so su gina masallatar idan ba kawari aka ba su ba aka gwada musu abin da ya kamata ba su ba ruwan su yi da su in aka zo aka rubuta ayin qur'ani a nan sannan wani shi ya zo daga yayo shi a yayi duk yayi babu masallaci da rubutu ayoyi kun ga in ya zo maimakon ya ringa kallon abin da liman yake yi ko ya kalli na gabansa sai daga kai yana kallon rubutun da aka yi a masallaci wani lokaci wani rubutun ma za ka ga yadda ka san ɗawo su haka za su yi ko kuma tafiyan jerin yayan agwagi ko kuma zabi eh sai ka fara tunani waɗannan agwagi ne ko zabi ne ana alamtara kai fa Allah rabbuka bi asadil fi ana karanta sai baka san me yake ciki ba eh me yawa ma an ka an koyi larabci sai kace to ko giwa ta aka bana inda ka ji alamtara kai fa Allah rabbuka bi asadil fi nace to in za su yi rubutun su mai yawa su riga sun karbi kuɗi ko sun karbi wani advance ne su ya waje kamar shi ma ba dalili ba ne sai dai a yi shi a waje amma banda cikin masallaci cikin masallaci a sa tanti ko a sa tayan din da da kibari ne zai ɗauki lokaci abin da aka fi so ke ba sai an zo an sake gyara cikin kankanin lokaci ba na saboda haka wani hito bai ha min alkharij abin da yake kewaye da ɗakin kaba ta waje kusbatun min albina asfaluha wato wani gini ne wanda suka aka manna a ƙasa mutawassitin irtifa'uha wanda daguwanta ya kai mita wato mitan da 25 0.25 eh wato in ka dauki guda ɗaya ka raba shi gida hudu shine suka dan daga kana zuwa zaka gani a jikin dakin kama wa mutawassitun arduha sannan fadin ya kai faɗin wannan kewayen shi kuma ya kai talatin bisa ɗaya. Wata samma bi shazarwa suna kiranta da shazarwa wa hiya min asalin bai sai dai wajen wajen nan asalin ɗakin kaba ne lakin na ƙuraikan tarakata sai dai ƙuraikawa wato sun bar wannan wajen ne saboda me saboda sai suka mayar da shi ainihin cikin ɗakin kaba ne amma suka mai shi a waje suka bar shi a waje yasa za ga waɗansu idan suka je ya zama ɗakin kafa babu cunkoso mutum sai ya zauna ya ɗan kishin gida to ka gida ka kishin gida kaman ka shiga ciki ne sai dai wannan ɗan tudun ba zai baka dama ka yi sallah ba ba za ka yi sallar nafila ba wajen ba zai yi ba amma hijira isma'il kana iya shiga ka yi sallar nafila sun yi kofa ta nan kofa ta can in ka shiga ta nan za ka bi ta can sannan ginin kuma bai wuce kirjin mutum ba saboda haka kana ganin sa a fili lokacin sallah ta farilla ko su tofe saboda in ba toshewa suka yi ba mutane akwai jahilai da yawa cikin wani shiga ciki zai yi sallan farilla alhali ba a haka amma bayan an yi sallan farilla sukan ba da dama wa mutane su shiga to in ka shiga za ka yi sallan nafila a cikin ka yi sallan nafila a cikin tamkar kaya a cikin dakin kabari inda kuraishawa suka rage ne saboda kuɗinsu na halal ya gaza zamanin jahiliya kudin halal ya gaza maimakon su ɗauko kudin haramun su tikita suka ce a wannan ɗaki na Allah ne ba za su yi aikin Allah da kudin haramun ai darasi ne asira al-ijmaliyya qabla an-nubuwa to yanzu a takaice za a dunkula mana rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin annabci a takaice ina ganin wannan karatu za mu yi shi a gurguje saboda mu shiga darasinmu na zaman makka to kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah ya kasance ka jama'a su na shafihi a lokacin da annabi ya tashi ya taso ya tattara ko ya hada khaira ma fi tabaqatin nasu min mizatu mafi alherin bangarori na mutane inda yana daraja ne ba ɓangaren da annabi bai ɗauka ba wajen dattawa wajen tsofi wajen samari wanda suka san ya kamata wa kana siradan rafi'an annabi fa tamkar ainihin aikin riga ne wanda yake dagagge shine siradan aikin riga ko za akwai aikin rigan da in kai zaka taba ka ji kaurinsa kamar nawa mai yawa ma yasa Allah ya kaddara masa wannan eh to amma kamar na Usman din nan fa a ina jin ka shafa shi kawai kamar wani wuru wuru wuru aka aka yi in aka ce fira ana nufin aiki a da in aka yi kaftani kaftanin manyan mutane aikinsa daban ne ko wajen wanki yana ba da wahala wa masu wanki amma in talakawa ne gashi irin na jikin Usman wato balaga ce ta sa aka kawo wannan kwatankwace wato manzo Allah yadda ka san aiki rigan da in ka taba ne zaka ji kaurinsa saboda haka baya kuya duk inda annabi ya je baya kuya saboda kyawawan dabi'u kuma kai ma haka ake so duk inda ka je ka zauna karka kuya saboda kyawawan dabi'u banda ziya ne don ba ka samu wani tsohon mabiyaci ne sai ne ta ziya ya koya wa na bayansa barna. Na'am, ya ce minar fikir sa'ir na tunani wanda yake mai saiti, wa nazarin sadi da gani wanda baya karkata, wa nala hazzan wafiran, annabi ya samu rabo mai yawa min husnil fitna na kyakkyawan ƙwaƙwalwa wa akalatil fikra da tushe na tunani wa sadadil wasila da daidaituwan hanya wal hadaf da manufa wanda Allah in yi tunani ya kamata kaza da kaza da kaza idan an bi za ka ga mulle wa kana yasta'inu bi bi samsihi atawil annabi yana neman taimako da shurunta mai tsawo al-aqul ta'ammul a bisa tsawon nazari yasa ba a son mutum ya kasance yana yawan turu in kana yawan magana to za ka zo ka warware magananka wata rana za ka warware magananka sai ya alhaj hannunka mai sanda yawan ka shiga rediyo ka faɗa gobe ka shiga rediyo ka faɗa jibi ka je jigawa za ka ka je yobe citta ka je gulab fm kaza kaza kaza to wata rana fa za ka abin nan hannunka mai sanda eh yan siyasa ba muna magana ne da 'yan siyasa saboda in ka yawaita maganganu to nan gaba yana warware na baya garin ka nazari in ka yi nazari to sai ka fitar da magana to ko malami ne ma ai ba surutu ne aka ce ka cika mutane da shi ba ka cika su da mai da karatu amma ba surutu ba na to annabi yakan yi shiru dalilin da ya sa fa manzo Allah yake zuwa kogon Hira kenan saboda ya rabu da mutane ya zauna shi kaɗansa dare da rana a jejin Allah a kan dutse nan gwada maka kogon Hira hawansa da saukansa aiki ne ba sani ba ko mala ya taba zuwa ka taba shiga amma awa nawa ke kafin na je awa nawa wajen saukowa yanzu sun ce ma za su yi na'uran da za ta dinga taimakawa kawai in aka je sai a hau abin nan din sai a kai ku wajen cikin ganganin lokaci amma sai kai awa nawa kana hawan jiki eh kogon hira bigari hira mufradan yatahannasu ko da ke za mu zo mu samu bayanin yadda manzo Allah ya zauna ko gun kira na wa idman al-fikra da kuma dawwama cikin tunani wa istiqanat al-haqq da kuma karkata zuwa ga gaskiya wa qala abi aqlihi al-khatb annabi ya hango da hankalinsa tsaftatacce wa fitratihi as-safiya da tunaninsa wato tsaftatacce sahaif al-hayat shafuka daban-daban na rayuwa wa shugunan na da sha'anin mutane iri-iri wa hawalar jama'a da halaye na ɓangarorin jama'a fa'afa ma fi waha min kurafa sai manzo Allah ya kauce ma abin da yake kurafa ne shirme ne wa na'a anha ya nisantar da kansa gabarin wannan to ma'ashara nasa ala basira annabi yayi mu'ashara yayi mu'amala da mutane bisa basira min amrihi wa amrihim yana lura da al'amarinsa da nasu kuma waje da hasanan sharaka fi duk abin da annabi ya gaishe yana da kyau ko yakan yi tarayya a ciki anan yace fa masalan kanat quraishin tasumu ashura fil jahiliyya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyuhu yasumu fil jahiliyya annabi ya samu ya tafi ya samu mutanen jahiliyya suna azumin cika ciki tun a jahiliyya ana azumin cika ciki ana ce ai ranar cikatikin nan kamar yadda ake faɗa ranar da Allah ya sauko da annabi Adam ne daga ainihin gidan aljanna zuwa duniya wasu kuma suka ce ran da ya haɗu da matarsa nan da aka saukar da su an sanya su baran-baran ne eh domin a gwada cewa ba lalle ne inda kake nan matarka take ba ba ga shi wani yana nan ba ma ya zai ka zai ya aure eh yanzu daga nan zuwa ka za mu how many kilometers wani misali kenan eh to haɗuwansu ran da suka haɗu aka ce ranan ashura ne ranan da Allah ya tsamar da annabi Musa daga kaidin Fir'auna ranar da Allah ya kaza ranar da Allah ya kaza to mutanen jahiliya suna da information akan haka suna azumin ranar cika ciki da annabi ya zo ya ce a inda azumi ne mu ci gaba da yi amma kuma akwai abubuwa da dama da suke yi baya yi idan ya je arfa in ya je arfa to ainihin zuriyarsu ba sa karasawa cikin arfa shi kuma ya ce a har wani ma babban mutum ya ce a wancan ba Muhammad bane aka ce shi ne yace ya zai shiga cikin Yakubayi ga inda ya kamata ya zo ya tsaya aka je aka faɗa ma annabi yace a yace wannan shine daidai inda na tsaya inda su manyan mutane suka ware din ba daidai bane wannan hutun zamanin jahiliya na to shine yake mana bayani a nan kamar yadda ya zo a cikin hadisi wa illa ada ila azlatihi al-atida ko kuma annabi ya koma ya kebance abinsa in ya ga suna abu ba zai shiga ciki ba bal kana min awwali nakatihi a'a al'amarin ma ya kasance a farkon takin annabi na turan min hadhihi al-ma'budat al-fasila kaga waɗannan gumaka annabi bai taɓa yin sujada mugunci ba bai taɓa yi ba hatta lam yakun shay'un abgada ilayhi minha ba abin da yake ba ka haushi ma kaman gumaka eh ko mun tsallake ne eh fa kana la yakrabul khamr annabi bai ka giya ba giyan suna makka ina annabi bai ka ba wala yakulu mimma zubiha ala nusabi ko annasabi duk abin da aka yi magumaka annabi baya ce eh an ta ko wata rana Zaidu bin Amr bin Nufayl lokacin da ya zo maza Allah ya fita da yaron gidansa suka je sun yanka dabba da suka yanka dabba sun yanka dabba a gaban gunki kamar yadda ruwayan ta nuna aka soya aka yi komai sai suka ɗauko suna zuwa sai suka haɗu da wani babban mutum daga cikin mutanen makka ita hayi na kuka fito ku zo mu ku zo mu zauna mu ɗan yi taji sai suka ce ai akwai ma nama tare da su suka kawo masa suka ce masa ga nama nan irin kaman girmamawa ana kiransa zai da bin amur bin nufai ya ce a a a ya ce wannan nama ya bani sha'awa idan kuka samu wannan nama zai tara sai suka masa bayani tun da ya bara su koyi masa komai ba suka ce dama ko wani dabban mu ne ko wata dabban mu ce ta takarrubi muka fito da ita muka yanka ta a gaban gunki shine aka soya aka abu da ya ce ya ce ba zan ci ba ya ce duk abin da aka yanka shi magunki ya ce na yi alkawari ba zan ci ba lokacin annabi shi bai zamo annabi ba amma wannan mutum yake faɗa ya ce ya barin ba ku labari ni ba na je zan ɗauki yahudanci zan karbi addini domin saboda na ga a makka ka wannan sun kauce hanya ai ba domin babban mutum ba ne da sun kore ki daga makka amma irin waɗanda ba su tafi wannan ya ce ba yahude malamin ba yahude sai ya ce mini a'a amma ni ina ganin kaman kai din nan ka fito daga kasan annabi ibrahim ne ya ce kwarai da gaske ai inda ɗansa ya zauna a nan nake ita ta ka bar kyakkyawan addini a wajen ita yanzu ka karbi wannan yahudanci yadda aka la'ani mutanen mu da yawa kai ma za ka shiga cikin la'ana yace to ya je wajen malamin nasara ya ce a gwada masa wani babban malami ne ya ce zaton magana iri daya ya ce amma waraka bin naufal ya ce shi sai ya karbi fata nasara ni kuma sai na ce hankali na bai kwanta ba waraka bin naufal wanda manzon Allah suka je gabansa tare da nana Khadija bintu Kuwailid kusan labarin yana da yana hade da juna yace shi ya karbi addinin nasaranci ni kuma sai naki karba da muka zo hanya sai na ce ya Allah ina baka shaida bisa jawaban da naji daga wajen wadancan ni ina kan millata ibrahima addinin annabi ibrahim ba ruwana da yahudanci ko nasaranci ko abinda kuraikawa suka girgiro saboda haka ba shan giya kuma ba ya sujada magunki duk abin da aka yanka ba zai in dai an yanka magunki ne ba zai ci ba to sai dai kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karbi ransa tun kafin mazo Allah ya bayyana ya zamo annabi shine wata rana ɗansa ya zo yake ce ma annabi ya ce to ka zama haifina ga yadda duk labarai da suke zuwa sun tabbatar da cewa shi yana tsantsan akan wannan addini yace ka kwantar da hankalinka yace ai mahaifinka ranar tashin kiyama Allah zai tayar da ke ummatun wahida shi karan kansa to kaga ana inda ana lalumin wanda za a ba shi annabci na irin su ne ya kamata a ba su annabci kwarai da gaske saboda su sun zamanin jahiliya sun lura akwai abubuwan da ake yi a abin nan to ko kai yanzu da tijon aka tambaye ka al'adun da ake yi wallahi akwai al'adun da in ka zauna zaka ce ba daidai bane ko ba ka bane zaka ce yayi al'ada kaza ba daidai bane al'ada kaza ba daidai bane mun karanta a can baya tun bai mutunci ba shan giya tun bai mutunci ba shan giya in an samu kuskure ne mai mutunci wani mai mutuncin ya kai giya to shikenan ba zai zai kai a gaban mutane ba yanzu za a ga wani rikakken dan taba ne amma ba ya sa sautan cikin dare ƴaƴansa ma ba san yana shan taba ba sai dai ka samu tsohon abokansa eh wani zai ce maka wai wane ai bayan taban nan ka ga shegiyin karan nan eh in ya samu ya kan an hura ta amma kan dade bai yi ba wani abokinsa ne na kudda kudu yake faɗa yake faɗa mai yiwa yana ba da labari a nan duniya ko to in yaje lahira kuma zai ba da kaidu ga mala'iku eh in abokinsa ya tuba shikenan saboda in kana da mutuncin ka kai kokari ka kare ko da kana sakon Allah akwai abin da kake yi na sako a boye to ka ci gaba da boye ki in ba za ka tuba ba ka boye ki yafi har lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai sa ka gane kukurenka na'am فغربجي ولا يهدر للأوثان إيدا ولا احتفالا بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة حتى لم يكن شيء أبدل إليه منها وحتى كان لا يصر على سماء الحرف باللات والعزى أقول لك عند النبي ينكري هنا كي وندبوبي يسمى أبو كلتا يتي كجراني بريش غنيمان أمواتيا فتكي مكة mai yace dan wata ya yace ni na ga kawai na takuru ne yau kan ya kamata in je dan wata sai abokin yace a to tun da zaka je ya ki kuwa na ta biki ana ta hayaniya yace na yadda zan rike maka dabbobin ka je ka dawo shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abin da muka fala daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله